نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى إذا قلنا المؤلف من هو المقصود وإمام مالك الأصبهي إمام دار الهجرة عالم مدينة يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب وقوف من فاته الحج بعرفة باب ديزو yake bayani tsayuwar arafa dangane da wanda arafa ta kwace kuce masa bai samu tsayuwar arafa ba ma'ana yana so ya nuna muna yaushe ne in an tsaya arafa hajji ya yi yaushe ne in an tsaya arafa hajji bai yi ba abin da yake so ya faɗa kenan قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يتي سيدنا عبد الله بن عمر يا كسنشينا فدرشيوا من لم يقف بعرفة min lailatul muzdalifa duk wanda bai tsaya arafa ba a daren muzdalifa qabla an yatlu alfajru kafin alfijir ya keto kafin gari ya waye kenan faqad fatahu alhajj tabbas bai riske hajjin wannan shekara ba sai dai kuma ba da insha Allah wa man waqafa bi arafa min lailatul muzdalifa duk wanda ya samu tsayuwa arafa daren muzdalifa kafin alfijir ya keto ya je tsaya min qabli an yatlu alfajiru faqad adraka alhajju tabbas ya riski aikin hajji abinda yake abinda imam malik yake faɗa kenan dangane da abinda abdullahi dan umar ya faɗa ma'ana da zaka tashi garin ku komai ya lokaci ya kure ma sai daren arafa gobe muzdalifa gobe sallah sai ka samu sauka arafa cikin dare kafin alfijir ya keto yace ka samu hajji amma kana sauka arafa a yi kiran sallah gari ya waye ma'ana baka samu hajji ba kenan komin duhun da ke ciki kuwa ala wa haddasani an malikin an hisham bin urwa an abihi annahu qala man adrakahu al-fajr min lailati al-muzdalifa wa lam yaqif bi arafa duk wanda alfijir ya keto daren arafa daren muzdalifa bai samu tsayuwa a arafa ba kafin alfijir ya keto ba faƙad fatahul hajj wannan hajjin bada ya wuce shi sai dai dole ya ci gaba da ayyukan har a gama kuma a kai shi akwai bashi badi sai ya zo yi ramuwa wa man waqafa bi arafa min lailatul muzdalifa qabla an yatlu al-fajr duk wanda ya tsaya arafa daren muzdalifa kafin gari ya waye kafin alfijir ya fito faƙad adrakal hajja tabbas ya riski aikin hajji ma'ana kaman duk aikan araf hajji an tattara su ne karkashin alhajju arafa don waɗansu duk abubuwa suka same ka akwai yadda ake gyara su amma in arafa ta kwace maka to shi kenan hajji ya wuce ka kenan sai badi kuma insha Allah to a karkashin wannan abin da yake imam malik babban malami ne a cikin fikihu a cikin hadisi a cikin tafsiri a cikin komai a cikin luga don balarabe ne asbariyu asalin asalin larabawa ne to shi ne sai ce karkashin wannan maganar sai ce kala malikun imamu malik ya ce fil abdi utaku fil mawqifi bi arafa fa inna zalika la yujzi anhu min hajjatil islam sai ya kawo wata matsala fiqhiyya karkashin wannan matsalar yace to bawa duk bawa hajjin da zai yi farilla ce ko nafila eh nafila ce to ya je da nafila yayi harama labbaik Allahumma labbaik hajjan yana tsaye cikin arafa da wannan hajjin nafilan sai aka yanta shi ya zai imam malik ya tsananta a nan sai ya ce wannan hajji na bana ya wuce shi saboda me saboda ihramin da ya dauko nafila ne shi kuma imamu malik ya tsananta an ce wala tubtilu a'malakum ba zai iya canza wannan hajji ya zama farilla ba dole ya cika wannan hajjin nafila saboda an ce wala tubtilu a'malakum shikenan haka da yaro ya je aikin hajji labbaik allahumma labbaik yana cikin arafa sai balaga shi ma yanzu taklifanci ya hau kan shi kenan to ya za da wannan hajjin imam malik ya ce sai dai su cika wannan hajjin a nafila alabashin baɗi su a zo su yi hajjin musulunci wayansu saboda mai saboda ai ba yadda za a yi sai sun warware wannan hajjin sun kwance wannan sun warware wannan sa'an nan su ɗauki hajjin farilla sai imam malik ya ce tun da sun ɗauko hajjin nafila wala tubtilu a amalakum kada ku ɓata ayyukanku to kaga an samu tsanani a nan kenan to wayansu malamai sai suka ce imam abu hanifa suka ce zai iya zai iya canza niyyar ta zama hajjin farilla to shikenan sai ji sai imam malik ya ce sai dai in yana tsaye arafa din nan bai shiga arafa da niyyar aikin hajji ba ya je hidiman ubangidansa ne yana hidima yana aiki bai je da niyyar aikin hajji ba sai aka ce an yanta shi ko ɗaya balaga to daga nan sai ce labbaika Allahumma labbaika hajjan to ya samu hajjatul islam kenan an fahimci Imam Malik an fahimce shi dama Imam Malik masaloli masu wahala su da suke warware su insha Allah shi ne ce illa an ya kuna lam yuhrim fa yuhrimu ba'adu ba da an yutaka sai dai in ciga arafan ya je ba da ihrami ba to me ko zai kai shi arafa ba da ihrami ba ko ya je hidiman ubangidansa ko ya je menene da menene sai aka ce ya yanta shi to daga nan sai ya ce labbaika allahumma labbaika to hajji musulunci ya sauka a kansa kenan ثم يقف بعرفة من تلك الليلة أو النندر يسامو سيوى عرفة كافن الفجر يكيتو قبل أن يطلع الفجر كافن هدوء الفجر فإن فعل ذلك أجزاء عنه in yi haka mana ya samu hajjin musulunci kenan badi ba sai ya zo ya rama ko ba wa in lam yuhrim hatta tala alfajr da aka yanta shi ko ya balaga kuma bai shiga arafa bai je arafa da niyya da wata niyya ba yana da naman yana da daman ya kulla niyya hajjin sa yayi to sai bai yi komai ba yana tsaye ko yana nan ko wani aikin ko ta shiriritar har alfijir ya keto aka ce hajji ya wuce shi kana bi manzilati man fatahu alhajji ya zamo matsayin wanda aikin hajjin bana ya wuce shi kenan idza lam yudrik alwuquf bi arafa in bai samu in bai riski tsayuwa arafa ba قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة كافن الفجر ندر مزدلفة يفتو ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها معنى وانا باوض دولي يراما وانا حجة الإسلام دي. تو مذهب إمام مالك تند يازود النية النافلة سيأور وروانا النية يساكي نية فريلا إمام مالك يتي بيباد إذنية يحكبا don an ce wala tubtilu a amalakum wayansu malaman suka ce yana da dama ya canza niyyarsa saboda ya samu hajjatul islami nafila za ta shiga karkashin farilla to yanzu a nan ya za a yi tun da yake wayannan matsaloli muna fadan su ne saboda muna karanta zunzurutu mazhabin imamu maliki ne amma da ana karanta alfiqhu alal mazahib al-arba'a ne to da kaji duk abin da malamai suka fada wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to yanzu mu in aka tambaye ka fatawa ya za ka yi fatawa za ka tsananta ne ko za ka ce a'a zai iya canza niyyar ya za a yi eh ya za a yi sai a tsananta a ce imam malik ya ce a'a sai da ya tafi haka nan bari kuma ya zo ya rama hajji ko kuwa za a ce a'a tun da yana cikin arafa ne gari bai waye ba zai iya canza niyyar ya ɗauki hajjin farilla in ya yi haka ya yi ko bai ba ala kauli ba'dul ulama babu taqdimin nisa'i wasu biyani babin da ya zo na bayanin sassaucin da aka yi daren muzdalifa ɗin nan za a iya gabatar da mata da yara su je mina kafin gari ya waye saboda cunkoso da taron jama'a shine bayanin da za a yi kenan insha Allah abin da ake shine za kwana kowa zai kwana muzdalifa sai gari ya waye bayan an sallar asuba sa'annan baki ɗaya kuma a kama hanya zuwa mina to a lokacin ai akwai cunkoso to shi aka samu sassauci mata da suke akwai raunana ne da yara sai a ce tukuku cikin tsakar dare sai a tura su su je musdalifa kafin jama'a ta malalo ta kwararo zuwa in suka je alfijir na ketowa sai su yi sallah asuba da zarar su yi sallah asuba ya halatta su je su yi jifa kafin mutane su malalo su kwararo su zo sun je sun gama sun tafi ba abin da ya same su hakan ya halatta ko bai halatta ba za mu gani insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله ابن عمر أن أباهما عبد الله عبد الله أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس أبلاه بن عمر yakan tura ‘ya'yansa yara kanana da matansa iyalansa ku ku je mina sai su riga kowa zuwa mina lokacin sallah ya kai su yi sallah su yi jifa su kama hanya kafin mutane su iso ya haka ya halatta ko bai halatta ba ya halatta قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن ابي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت تتي جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منذ مزدلفة تارد أسماء إر أبو بكر إر أولنا عائشة كينا منا بغلس دشورا دهن دري قالت تتي فقلت لها سينفدا مع أسماء لقد جئنا متى بغلس ta ce a kin gafa mun shigo mai nafa da sauran duhu fa mana har yanzu gari bai waye ba kenan fa qalat sai asma'u ta kada baki ta ce kad kunna nasna'u zalika ma man huwa khairun minki ai mun kasance muna yin haka tare da wanda yafi ki magana ta kare kenan ko قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى أنسى مكمون طلحة لو أبيد الله فيما ينعين حكا قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره جم رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النهر إمام مالك يتي ويسمع لمي سنكر حتى jifa ta far jifa farko din nan kafin fitowar alfijiri ranar sallah kenan wa man rama faqad halalahu an-nahr ai duk wanda ya jifa jifar farko din nan ya halatta ya je yanka layyansa ko hadayensa ko ya soke rakumansa fikihun da ke ciki shine duk wanda ya je ya yi jifa ranar sallah kana gama jifa ya halatta ka je ka yanka bar yankan ka hadaya ko layya ko menene ko ka soke rakumi an fahimta to in ka je ka yi jifa kafin alfijir ya keto ai ba a shiga ranar sallah ba ko an shiga za ka je ka yanka in ka yanka ka yanka kafin lokacin kenan sai da ku ci nama kenan ko قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته عن فاطمة بنت المنذر أو أن فاطمة بنت المنذر هو النين هنا أخبرته تاباش العباري أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تجي إنت تناغن تكنغا أسماء إر أبو بكر المزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها تنا تشيم الإمام وأن يكي من صلى أصبح يصلي لهم الصبح حتى يصلي لهم الصبح حتى يطلع الفجر ولا صح معنى كده يمس صلى حرس الفجر يكيتو ثم تركبوا فتسير الى منى ان الفجر يكيتو suka yi sallah asuba sai ta hau a bar hawarta sai su kama hanyar zuwa mina wala ta kifu ba ta tsayawa har sai ta kai babu sairi fi duf'a to daga arafa zuwa muzdalifa ya ake tafiya daga muzdalifa zuwa mina ya ake tafiya shine za a nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال يتي سئل أسامة أسامة بن زيد أن تنبي أسامة بن زيد وأنا جالس معه من بيان يتي ينا زون تارد الشيء ينا زون تارد أسامة بن زيد أكي مسا تنبي أكي تيمي كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع yaya manzon Allah ke tafiya kan abar hawarsa a cikin hajjin bankwana hina da fa'a lokacin da ya tunkudu aka fito daga aka fito daga arafa zuwa muzdalifa ko daga muzdalifa zuwa mina yaya ake tafiya qala sai ce kana yasiru al'anaqa yana tafiya ne a sannu sannu fa idza wajada fajwatan nassa ya samu sarari ba jama'a sai ƙara tafiyar a ƙara zaki ragama ko lizami dabbar ta ƙara tafiya a ƙara yin sauri kala malikun kala hishamun wannasu faukar al'anad ai tafiya annas tana sama da al'anad al'anad tafiya ne a natsi tafiya tafiya ce a hankali tafiya ce a natsi zai dace a nan in aka ce manzo Allah na tafiya ne a hankali al'adam to lokacin da ya nas ya ƙara tafiya ya fita tafiya cikin a hankali kenan yayi mai kenan sai a ce yana tafiya a natsi to in ya ƙara tafiyan ko ba natsuwa kenan ko to yana tafiya in ya samu dama sai a ƙara sauri me yasa sai an samu dama saboda manzo Allah ce zai gaggawa zai sauri a cikin tafiyan za ta buge mutane za tuku da mutane za cutar da mutane manzon Allah ko baya son ya cutar da kowa a cikin komai sallallahu alaihi wa sallama an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ke da haƙƙi a kansa ya zo ya tambaye shi kafin a zo ranar tashin alkiyama babu naira babu dala babu riyal balle a biya an fahimta wani sahabi ya ce ya manzan Allah ka zo kana shirya mu lokacin da za a je jihadi a rin shiri shi ka buge ni haka na ji abin nan wani wuri ne sai ya nuna wajen sai manzan Allah ce zo karama da ya zo shi sumbanci wajen ya ce ya manzan Allah ba komai ba ne so na yana sumbanci wannan wajen da zan shiga yaki ban sani ba watakila zan je lahira kenan karshen rayuwata da sumbanci jikinka manzo Allah baya son hakkin kowa a kan shi shi yasa da da wani sahabi za a ce mishi ko munafiki munafiki ce aidil ya rasulullah aidil yace kai adalci sai manzo Allah ce wai haka kai tunka faman ya'dilu faman ya'dilu idza lam adil yace waye zai adalci in ni bai adalci ba sai sai na marci ya manzo Allah wannan mutum sai a ce a kyale shi wannan shi ne ƙarshen rayuwa cikin sassansu za a samu hawari jawa ƙarshen haka ya zama munafiki ba ba sahabi ba قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بالحجر عبد الله بن عمر ينا yuharriku ra'ilatahu yana motsa a bar hawarsa ta yi tafiya a cikin wadil muhassir qadir ramyatan bil hajar ma'ana in aka ce qadir ramyatan bil hajar ko kusancin abu ko in aka dauki dutse larabawa ke bada misalin abu qadir ramyatan bil hajar in ka dauki dutse ka jefa haka ba nesa bai je nesa ba kuma ya sauka da gaggawa ya sauka can mana yana gaggawa ya ɗauki ɗabbansa ya kama hanya babu ma ja a fin nahari fil hajji babin da ya zo na an nahar ghairu zabh azzabh shine a yanka dabba saniya ko tunkiya ko akuya ko rago ko menene amma an nahar rakumi ake masoke shi ake nan makisansa shi a soke jinin ya fito shi kenan shi ma shari'arsa kenan to ya ake yi ina ake yi yaya ake yi shin mutum shi kadai zai yanka a bar rankarsa ko soke a bar sokarsa ko zai ba wani yayi ko zai yi rabi wani ya zo ya masa rabi duk wanda aka yi yayi to manzo Allah zai bayani ina za a yi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi yayi bayanin cewa in kai yayi wani ya maka ma yayi قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم أمنى يتي هذا المنهر وكل من المنهر nan ne inda na na soke taguwata amma duk inda ka je ka soke a cikin mina ka yi zarfu makanin kenan ya yi wa kana fil umra a cikin umra kuma ya ce hadhal manhar nan ne wajen yanka ko suka ko menene da menene ya'ani almarwa inna safa wal marwata wajen marwa yayi amma sai ya ce wa kullu fijaji makkata wa turqiha manhar ni ga in mu ga inda muka yi a wajen marwa amma duk hanyoyin makka da lokunan duk inda kai suka ko ka yanka yayi قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني أمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول تاجنا أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تناش ودرتيوا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي الحجة تتي منفتزوا أيك حجي saura kwana biyar zulhijja ya kare mana daga 25 kenan zuwa wala nura illa annahu alhajj ba ma zaton cewa wani abu sai dai hajji kawai zamu yi falamma da nauna min makkata yace da muka kusa makka amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man lam yakun ma'ahu hadiyun idza tafa bil baiti wa sa'a baina safa wal marwa an yahilla sai manzo Allah ce duk wanda bai koro hadaya ba in ya je tawafi ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ya kwance haram ya kwance ihraminsa mana ya kaddamar da umara kenan qalat aisha nana aisha tace man lam yakun ma'ahu hadiyun idza fadkhila alaina yawman nahari tace sai aka shigo muna ranan sallah bi lahami baqarin aka shigo muna da naman sa fa qultu ma hadha sai na ce menene wannan kuma faƙalu sai suka ce mini na hara rasulullah sallallahu alaihi wasallama an azwajihi wannan naman manzon Allah ne ya ma iyalansa layya gashi ne aka kawo muku cikin gida kuma ku je ku yi walwala an fahimta manzon Allah duk abin da zai na jin daɗi baya manta da iyalansa su ma yake gabatarwa su ma yake gabatarwa eh don haka duk mai gida wanda yake kula da iyalansa matar ta fi shi ma jin daɗin gidan ba haka bane ba da wahala ku fahimci eh a ita ce ba dai na sayid na aliyu da ya samu kuɗi ana cikin babu ne da ya samu kuɗi ya je ce mana na na fatima gashi na samu kaza kaza kaza sai ta ce me sai ta ce me sai ce kaga je kaujin wane ka karbo muna gari je kaujin wane ka sau muna nama ka kawo ba iya kasar abin da zai yi ba kenan ba aikarsa kenan ta yi ba da ya je ya sau shayya ya dafa sai ya mika mata kai ka gama naka mai gida ka gama naka sai dai ka gashi kan tabarma ko kan teburi ko kan ce sai dai ka gashi cikin kwano ka zo ka ci gwargwadon abin da aka kawo maka ya haramta ta riga ka ci haramun ne ta riga ka cin abincin ba halan bane ba in ta riga ka cin abincin ta yi halal in ta jira ka zo ku ci tare ta yi halal in kuma ta baka ka ci zuwa an jima ita ma ta huce ta ci ta yi halal saboda ai akwai tausayawa lokacin da mace ta zauna ta tsaya kicin ta yi abinci ta gama ba ta jin yunwa abincin saboda ya shiga ta yi kanshin ta ya shiga har ta koshi shi yasa za ta kawo ma waɗanda za su ci abincin sai zuwa an jima can to sa'an nan ita sha'awan abinci ya zo mata to lokacin za ta je ta zauna ta ci abinci amma ita zauna ita ta tsaya ta girka abinci ba haka bane ba قال يحيى بن قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم ابن محمد فقال atatka wallahi bil hadith ala wajhi sai na tambaya sai aka ce tabbas wallahi yadda ta faɗa maka din nan haka hadisin yake ba ragi ba kari قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة أم, أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم to wannan da aka yi manzo Allah ce duk wanda ya koro hadaya in yayi tawafi yayi sa'ayi ya kwance aikin sa tunanin Hafsa shi ce ya manzo Allah ya aka ga kowa ya kwance ihramin sa kai baka warware ba ma sha'anun nas hallu wa lam tahlil anta min umratika me yasa kowa da kace kowa ya kwance ya warware ya gama umrarsa me yasa kai baka warware umranka baka zama da kai ma kai umra kenan ba matarsa ba ce ba ta tambaye shi ba ba lallai ne ta tambaye shi tsakaninta da sai ta yi tsakaninta da shi ne kadai ko kuwa akwai wani amma ta tambaye shi ta ji me yi sababi mana manzon Allah ya yi abu ma sai ya yi bayani eh sai ya yi musu bayani sai ya yi mata bayani saboda karin ilimi za a zo a tambaye ta za a zo a ce kaza kaza kaza za a zo a ta neman fatawa a wajensu faƙala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inni labbattu ra'asi wa kallattu hadi fala a hillu hatta anhara ta ce aini na dan farar da gashi na kuma hadaya na ga sunan sai da na yi musu rataye ba ni da iko ba zan iya warwarewa ba sai na je na yi sai ranar sallah na yanka to shi kenan shi ne zan iya warwarewa shi kenan ba magana ta kare ba ya ce don mai ta tambaya ai bai ce don mai ta tambaya ba babu al'amali fi nahar babin da ya zo to yaya ake sukan ko yankan in ka zo da rakunma guda ɗari za ka yanka ko gada guda ashirin ko guda goma ya za ka yi lallai ne sai ka yanka kai da kanka ko lallai ne sai ka bara yanka maka ko za ka iya yanka rabi wani kuma zai taya ka yanka ma rabi to shi ne abin da imam malik zai bayyana mana a karkashin wannan babi insha Allah qala haddathani yahya an malik an ja'far bin muhammadin an abihi an ali bin abi talib anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara ba'd hadihi wa nahara ghayruhu ba'dahu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke wa'ansu cikin hadayarsa waninsa kuma ya zo ya ta yashe soke masa sauran mana sai na ali shi ne ta yashe soke masa sauran sai ce wani hara gairu wani hara gairu wani hara gairu ba'adam kenan ya halatta mutum ya yanka ballayensa ragonsa ko ya kamata wani ya yanka masa ya wakilce shi ya yanka masa ya kamata in guda biyu ne ko hudu ko biyar ko guda goma ya yanka wani ya ce kai zo ka kara samin duk wanda aka yi yayi wa inna malik kulli mar'in manawa qala wa haddathani an malik an nafi' anna abdullah ibn umara qala sayyidina abdullah ibn umar yace man nazara badanatan fa innahu yuqalliduha na alaini duk wanda ya bakancin badana babban rakumi kenan sai ya yi mata rataye da takalma guda biyu rataya mata takalma guda biyu da kama hanya kowa ya gani cewa wannan bakance ne wa yushiruha ya yi mata lamba alama zumma yanharuha inda albayt sa'an nan ba zai yanka ta ba ko soke ta ba sai wajen ka'aba أو بمنا يوم النهر قرانا صلى أمنا ليس لها محل دون ذلك بازاء ينكابا سيدي ونن وجن وعند البيت كوكو منا يوم النهر رانا صلى ومن نظر جزورا من الإبل أو البقر wanda kuma ya yi bakance na rakumi ko saniya falyanharha haisu sha'a duk inda ya ga dama ya je maka yanka abin shi to abin mushkila a nan ita ce badana ita ce aljazu ya suka ce amma tun da aka bata sunan albadana to za a ɗauka cewa hadaya ce kenan hadaya kofa ina aka ce hatta ya bulga alhadiyu mahillahu ina ne mahillahu a inda ka'aba makka kenan قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينهر بدنه قياما yace wannan bawan Allah rakun mansan zai soke su suna tsaye ne yake soke su qala malikun la yajuzu li ahadin an yahlika ra'sahu hatta yanhara hadiyahu imam malik yace bai halatta ga wani mai aikin hajji ba ya yi aski ko sisi har sai ranar sallah ke hatta yan hara badanau sai ya yi hadiyahu sai ya soke rakuminsa hada yadda ya baya hada yadda ya yi wala yan bagi li ahadin an yan hara qabla alfajiri yawman nahari yace bai da ba kar ko kar a yanka ranar sallah kafin alfijir ya keto in ka yanka daren sallah kenan ba ranar sallah ba asuba safiyar sallah ba wa innamal amalu kulluhu yawman nahari ay duk ayyuka azabhu wa lubsul ziyabi wa ilqa'u tafasi wal hilaq la yakunu shay'un min zalika yuf'alu qabla yawman nahari wa innan duk ba za a yi ba yanka yanka abar yanka abar yankanka ko ka sa tufanka ko kuwa ka cire kayanka ka sa ajiye ko ka yi aski ko ka yi susiye duk ba a yin su sai ranar sallah ranar sallah kuma na farawa ne daga fitowar alfijiri ma'ana zalika kafin fitowar alfijiri ba a shiga ranar sallah ba ke ba za a yi wannan ayyukan ba babul hilak babin da ya zo na bayanin aski ma'ana in mutum ya aikin hajji ko umra akwai aski akwai sisiye قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي اللهم ارحم المحلقين يا الله كجك ما سأسكي wanda ya je aikin umra ya aikin hajji ko umra yana da zabin ɗayan abu biyu ko da ya aski ko da ya sisiye da wanda ya aski da wanda ya sisiye wanne ne ya fi daraja a wajen Allah a cikin ibada aka ce wanda ya aski ya fi me yasa aka ce manzon Allah ya yi ma waɗanda suka yi aski addu'a so uku sa'an nan ya yi ma wanda suka yi sisiye so ɗaya addu'a manzon Allah so uku ai ita ce tafi kai matuka ko Allahumma irhamil muhalliqina قالوا والمقصرين سكتي ده ود سكي سيسي يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال يا رسول الله قال والمقصرين ma'ana masu sisiye da shaida aka yi da kyar da mai da ana ta nema ana ta nema wa'annan ko manzon Allah ne ya ga daman su ji daɗi ya musu addu'a wancan ko sai da aka nema musu alfarman addu'a sa'an nan manzon Allah ya yi so ɗaya قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو مؤتمر فيتوف بالبيت يناشق مكة عبد الرحمن بن القاسم يناشق مكة أشكن دري ين الحال كسن جوسا ينام أمرا فيتوف بالبيت شيء طوافي لكن كعبه wa bayna safa wal marwa yaje sa'ayi tsakanin safa da marwa wa yu'akhiru al-hilaka hatta yusbiha sai jinkirta aski din har sai gari ya waye sa'an nan sai yayi qala walakinahu la ya'udu ila al-bayti yace amma fa baya sake komawa fa ka'aba fa yatufu bihi hatta yahlika ra'sahu ba zai koma ka'aba yayi tawafi ba har sai yayi aski qala wa rubbama دخل المسجد فأوتر فيه yace wani lokaci sai ya shiga ya shiga Ka'aba yayi tawafi ya shiga masallaci yayi sallar wutiri fi a ciki wala yaqrabu albayta ba zai je kusa da Ka'aba ba qala malikun attafathu hilaku sha'ri abinda ake ce ma attafathu ka ka aske gashin kanka wa lubsu thiyabi da sa sabon kaya ka cire kayan iraminka wa ma ya tuba uzalika da abin da ke bin wa'annan kala ya haya su ila malikun an rajulin nasiyar ilaka biminan filhajj aka tambayi imamu malik mutum ne ya je aikin hajji sai manta bai yi aski ba amina yaya za a yi kuma inda ake son a yi askin kenan kala lahu rukhsatun fi an yi halika bi makka aka tambaye shi hal lahu rukhsatun fi an yi halika bi makka yana da sassauci zai iya yin aski makka kala zalika wasi'un yace ai babu laifi in yayi amina yayi daidai in yayi a makka ma yayi wal hilaku bi minan ahabbu ilayya amma yayi askin amina shine yafi soyuwa zuwa gare ni inji imamu malik kenan to in imam malik ya fi son ayi amina kuma yace ya halatta ayi a makka ba su kai mai laifin eh na fi son ayi kaza baya hana ayi waje kaza a yi tambaya ke na aka yi mutum ne ya aikin hajji sai ya manta bai yi aski ba amina nan aka fi son a yi sai ya mamara zalika wasu ina mana wasu abu ne mai fadi in kai a mina ya fi amma in kai maka ma ya yi ko ba haka bane ba tun da ya ce ya yi ya sai ya bar mishi aikin shi ya yi kenan ko kala malikun al'amuru lazi la ikhtilafa fihi indana ya ce al'amarin da babu sabani a cikinsa a wajenmu inda na imam malik ya ce a wajenmu musuwa kenan eh mutanen madina ko anna ahadan la ya haliku ra'asahu ya ce ba wanda zai aski wala ya akudu min sha'arihi hatta yan hara hadiyan ba za ka yi aski ko su siye ba sai in kana da hadaya ka je ka soke ko ka yanka sa'an nan za ka iya kai aski in kara ma'afu in yana tare da shi wala ya hillu min shay'in haruma alaihi hatta ya hilla bi minan yawman nahari duk abubuwan da suka haramta maka lokacin da ka dau harama din nan ba sa halitta maka har sai ka sauka mina ranan sallah wa zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala qala wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahillahu imamu malik kenan yana da istinbati ne yana da istishadi ne da ayoyin alkur'ani Allah ya hore masa babu taksir babin da ya zo na waɗanda ba su yi aski ba sai su sai suka su siye gashin su ala haddathani yahya an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara qala idza aftara min ramadana kana idza aftara min ramadana wa huwa yuridu al-hajja lam ya'khudh min ra'sihi wala min lihiyati shay'an hatta yahujja aka ce Abdullahi dan Umar in aka gama aikin azumi ana shan ruwa aka shiga Shawwal baya aske baya taba gemun shi ko kashi gashin komai baya taba har sai ya je yayi aikin hajji shine ya daukan makansa haka ba wai haramun bane ba gashi yanzu an gama aikin ba gashi yanzu an gama azumi ba muna cikin Shawwal haramun ne mutum ya yi sisiye ya gyara kanshi ba haramun bane to amma shi da zarar ya gama azumi an fara shawwal baya taba gemun shi baya taba komai baya taba gashin sa har sai ya je ya gama aikin haji sai yayi baki daya me yasa yake yin haka qala malik wa laysa zalika ala nas yace ba dole bane mutane su yi haka shi abdullahi dan umar ne ya dauka maka sai yana yin haka me yasa to batakila shi ya san hikimar da ta sa amma za a iya hararowa in ya bar su suka yi yawa lokacin da ya je aikin haji ya aske su ya fi samun ladaki na mai yiwuwa ba lallai ba ne ba ala wa haddasa ni an malikin an nafi'in an na abdullahi bin umara kana idza halaka fil hajji aw umrat aw umratin akhadha min lihiyatihi wa sharibihi aka ce abdullahi dan umar in yayi aikin haji ko umra yaje zai zai aski in ya gama ko aski zai ba su sai ba yakan dan yakan dan sisi gemun shi kaɗan aka ce ta gefen faɗin na haka kaɗan akwai sahabbai da in sun yi shi su kama gemun su kama gemun haka abin da ya kasa da haka sai su yanke wannan ba haramun ba ne ko haramun ne me yake ce ma gemu wannan gashi da zai fito daga nan har ya kewaya ya zo nan shine wannan shine gemu ba haka bane ba to in yayi tsawo to wa'in sai su kimanta shi da kamu malikiya haka inda ka kama gemun ka haka abin da ya kasa da haka za ka iya yankewa ba haramun ba ne wasu suka ce a bar shi haka shi yasa za ga mutanen indiya da pakistan ga mutum ya bar gemu ya yi tsawo har ya kama ya sa cikin ajihun shi na yana tafiya قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم ابن محمد فقال ونيزوج القاسم ابن محمد من ينفقها المدينة كده إني أفلت وأفلت معي بأهلي مسألة تفار مسا شين يزوينا لمن فتوى يتي ناجي ناي توافي إفاضة ni da matata duk mun yi tsawafin ifada thumma adaltu ila shi ila shi'bin fa zahabtu li adwa min ahli fa qalat yace mun je mun yi tsawafi kuma ina bukatar mace sai na kama ta muka shiga wani loko wata hanya loko inda ba kowa sai na zo zan sadu da ita sai ta ce ka gani fa bai aske ba bai sisi ba fa shi kuma ya riga ya yi kai ba zai iya haƙura ba sai ya sa haƙorin shi ya yanke gashin kanta ai ya sisi ya mata kenan ya kama mata kenan eh aka faɗi wannan sai kai ta mamaki yana aikin hajji kuma yana bukatar mace bukata ne mutum baya sani haka sai ya zauna kasan makka da madina kasan ko mai ce ce Allah ne saka mata mazara namiji na bukatar mace ne fiye da kima fiye da kima in ba haka ba yana aikin hajji an je ayi tawafil ifada ya ga yana bukatar matarsa sai kama ta suka kebe wani wuri haka daga zai sadu da ita sai ce ni fa bai su siye ba mana bai halatta ka sadu da ni bai halatta sadu da kai ba kenan to shi kuma ya riga ya kai gargara ko sai ya dauki hakorin shi ya kama gashin da sai ya tsinka kaɗan shi kenan ai miki sisiye shi ki saki da ke kenan koko eh ثم عدلت إلى شئب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد أني ما يسلسيبة كنا فأخذت من شعرها بأسناني yace sai da ki hakuri na haka na ciza gashin na tsinka na yanke gashin to sai kuma me thumma waqa'tu biha sannan na sadu da ita fa tsaika qasimu ala ramban da aka yi masa fatuwar sai ya yi dariya wakala sai ce wakala murha falta akhud min sha'riha bil jalabain da aka faɗa masa haka sai ya dariya ya ce to ka ce mata ta je ta doki almakashi ko abin yanka ta je ta yanka ta kama lallabi ɗaya ta yanke lallabi ɗaya ta yanke shikenan amma bai ce mishi wani abu ya kama su ba akan haka da aka tsinka gashin an yi sisai ko ba yi sisai ba amma sisai da hakori ake yi da almakashi ake yi ya ce kaje ka ce mata da je ta samu almakashi da yanyanki gashin shi ke to wancan abin da ya faru ba matsala ta wuce kenan ku eh ijtihadi yayi ai ba ijtihadi yayi ba eh ai ai karfin halima ba kowa zai karfi halba har sai ya cin lokaci ya riga ya kai ya kai ai ba kowa zai iya karfin halin haka ba qala malik imam malik yace to ka san imam malik cikin fatawa su suna daukan abin da yafi ne ko da akwai wahala a ciki to shine sai imam malik yace fi misli hadha an yuri qadaman yace ina ganin irin wannan halin da ya kasance ya je ya hadaya ya yanka ya yanka wazalika anna abdullahi ibn abbas qala man nasiya min nusukihi shay'an falyuhrik daman wanda ya bar wani abu ko ya manta ya bar wani abu a cikin nusuk ya je ya yanka ya zubar da jini ya je ya yanka hadaya shikenan ya gyara kenan amma wanda aka yi masa fatawan bai ce yanka abin da kai bai ce hadaya ta kama ka ba dariya yayi tun da ya yi dariya matsala ta tafi kenan ko ba ta tafi ba da sabo aka yi zai dariya ba zai dariya ba sai ce ga to amma ya ce ka je ka ce ta samu jalamai ne a fasu abin nan aska ko almakashi da yanka gashinta magana ta kare kai kuma aikin da kai fa ruje afallahu amma salaf قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يهلك ولم يقصر Abdullahi dan Umar ya hadu da wani mutum cikin jama'arsa sunan shi al-mujabbar yayi tawafil ifala yayi tawafil ifada wa bai aski ba bai sisiye ba jahila zalika bai san hukuncin wannan abu bane ba فأمره عبد الله أن يرجع فيهلك أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض sai abla idan umar ce ka je ka yi aski ko sisiye sannan ka sake komawa ka yi tawafil ifada tun da kana wajen kenan ko ala wa haddathani an malikin annahu balagahu anna salim ibn abdullah kana idza arada an yuhrima da abil jalamaini fa qassa sharibahu abla idan umar ya kasance annan salim bin abdullahi salim dan abdullahi dan umar ya kasance in zai dau harama ko haji ko umra da abil jalamaini fa qassa sharibahu sai ce a kawo mishi a kawo mishi almakashi sai dan yanke gashin bakin sa haka wa akhadha min lihiyatihi ya dan yanke sisi gemun sa qabla an yarkaba kafin ya hau abar hawa sai ce labbaik allahumma labbaik qab wa qabla an yuhilla muhriman kafin ya yi ihrami to wannan da aka bashi jahilci ya yi ya gabatar da aiki kafin aikin da ya gabace shi to yaya zai yi kenan afada walam yahlik walam yuqassir jahila zalik fa amarahu abdullahi an yarji'a fa yahlika aw yuqassir to in aka manta wannan ranar sallah din nan aka manta ka ce ya rasulullah na manta na yi kaza ma yi kaza ba sai ce if'al wala haraj shekul albani babu yayi musu cikin littafi kitabul hajj if'al wala haraj yace duk abin da aka ce mishi na manta na gabatar da abin da ya kamata da jinkirta shi sai ce je ka kai wala haraj je ka kai wala haraj ko babu talbid babin da ya zo na talbi lokaci ya cika ko ƙarfe biyar ko eh ba a sai yanayin lokacin ba eh to yanzu dai lokaci ya canza kwarai da gaske la'asarin baya shiga shi dab da hudu ko sai a yi sallah a gama hudu to a fara karatu hudu ko hudu da biyar yau an ɗaura aure ne shi yasa an samu ɗaurin aure ne tun da an samu ɗaurin aure to sai a ba larurar haka ta kama kenan sai in Allah ya kama gobe sai a duba yaushe za a rinka yin اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم